إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da saduwa a wannan yammaci na ranar talata wanda shine yammacin wato 28 ga watan safar shekara ta 1443 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 5 ga watan Oktoba na shekarar miladiya ta 2021 wannan shine darasi na 31 cikin jirgin darussa daga littafin Aisharatun Nisa wallafar al-Imam nasai Abu Abdurrahman Ahmad ibn Shu'aib ibn Ali An-Nasa'i rahmatullahi alayhi. Al-Imam nasai ya rusu ne shekara ta 303 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wannan littafi na Aisharatun Nisa wani tashi ne na asalin littafin shi wato As-Sunan al-Kubra wanda yake ainihin wato littafi ne daga cikin littafin shi wani ɗaya ne daga cikin kutubu a sita ba mustaba ɗin shi kenan Allah ubangiji ya samu dace idan ba manta ba ma ta bibiyan wannan malami yayin da yake mana darussa daga littafin nan akan mas'ala ta shafi ainihin wato azulu ya ya gangaro akan ainihin wannan qadiya yanzu to kamar yadda muka saba a bisa al'adar sa zai kawo mana wasu riwayoyi mabambanta na dai wannan hadisi wato hadisin da ke magana akan al'azlu wannan hadisi da na Jabiru dan Abdullah sai malam ya ce bab zikru al-ikhtilafi al-zuhri fi khabari abi sa'id afwan na ce hadisin Jabir hadisin Abu Sa'id al-Khudri yace ambatan sabanin riwayoyi da suka faru a wannan hadisi na zuhuri zuwa ga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Sa'id al-Khudri wanda hadisin ya shahara makanta shi Ibn Shahab al-Zuhri مالا يتي أخبرني الحيثم ابن أيوب الطالقاني قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن العزل فقال لا عليكم ألا تفعلوه فإنه ما من نسمة تقضى أن تكون إلا وهي كائنة قال همزة هو خطأ خالفه معمر malam al-imam an-nasai yake cewa ya karbi wannan hadisi daga Abu Imran al-Haytham ibn Ayyub at-Taliqani Abu Imrana wanda ya rusu shekara ta 240 shi kuma yace haddathana Ibrahim ibn Sa'ad ibn Abi al-Atuf kenan shi kuma yace haddathana ibn Shahab wato shi Muhammad ibn Shahab az-Zuhri rahmatullahi alayhi an Ubaidillah ibn Abdullah daga Ubaidillah ibn Abdullah an abi sa'id al-khudri daga sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abu sa'id yake cewa su ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an tambayi manzo Allah anil azli game da azalu fa qala yace la alaikum alla taf'alu kar ku bata wa kanku lokaci kuna aikata azalu fa innahu domin yadda abin yake ma min nasmatin babu wata rai babu wani halitta tuqba an takuna wacce aka hukunta za ta zo duniyan nan illa wahiya ka'ina sai ta sai ta kasance babu wani dan adam da Allah ya nufi kawo shi duniya wanda azuli zai hana shi zuwa duniya qala hamzatu hamza ibn muhammad yace huwa khata'un wannan riwaya kuskure ce khalafahu ma'mar ma'mar ya saba ma ainihin ya saba ma shi wannan mai riwaya daga ibn shabin wato muhammad ibn ibrahim ibrahim ibn sa'ad ibn abil atuf قال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عطاء ibnu yazida an abi sa'id al-khudri to kaji dan isnadin wannan ta hannun muhammad ibnu rafi daga abdurrazzaq as-sanani al-imam abdurrazzaq as-sanani shine ke riwaya daga ma'mar ibnu rashid shi kuma ma'mar daga zuhuri din kaga a wannan riwaya ta ma'mar daga zuhuri sai zuhuri yace an ata ibnu yazida al-laifi kenan ata ibnu yazid al-laifi shine tabi'in hadisin a wancan kuma shi kuma ibrahim ibnu sa'ad yace ubaidillah ibnu abdullah kaga inda aka ce ya saba wa ainihin wato wani din kenan ya saba wa ma'amar ata ibnu yazida al-laifi ya rasu shika ta 107 ne bayan hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin rijalul jama'a to shine yake cewa daga Abu Sa'id al-Khudri qala Abu Sa'id yace su ila annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama anil azli fa qala an tambaye annabi sallallahu alaihi wasallama game da azli sai yace awa innakum la taf'aluna wai dama har yanzu kuna wannan abin qalu suka ce na'am kware ku ya rasulullah qala sai annabi ya ce fala alaikum alla taf'alu babu buƙatar kuna yin azalu fa inna allaha domin shi Allah lam yaqdi li nafsin an yakhluqaha illa wa hiya ka'ina babu wata rai babu wani rai da Allah subhanahu ta'ala ya nufin ya halitta face sai ya halitta din babu wani rai da sai Allah ya nufa halitta sai ya halitta azalu da wani duk wani condom ko wani shan maganin haihuwa duka waɗannan asbabu din sai Allah ya kaddara ne suke aiki ba sa aikin Allah bai kaddara ba an sha yin abin da za a yi na tarewan kuma Allah ya so sai a dauki cikin wannan haka Allah yake ikonsa ina fata mun gane wannan قال حمزة وهو أيضا خطأ يتي وانا ما رواية إتما كسكريني خالفه الزبيدي الزبيدي واتو محمد ابن الوليد الحمصي كنا يا سابا مشي شما رواية دق زهري ذا مجتاش رواية قاتنا تفي قال أخبرنا كثير ابن عبيد الله الحمصي قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزبيدي بايزيدي عن الزبيدي وهو محمد بن الوليد الحمصي عن الظهري عن عن ابن عن ابن محيزير عن ابي سعيد الخدري انهم سالوه سالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العدل فقال هذا wannan isnadi shi kuma ta hanyar wato kafir ibn ubayd abul hasan al-himsi limamin kasar hims yana da hadisi a cikin sunan ta abu dawud da nan cikin nasai din da kuma ibn majah to shine ke riwaya daga muhammad ibn harb al-khawlani wanda ya rushe kata ɗaya casa'in da hudu yana da hadisi a cikin kutubu sita to shi kuma yace an zubaidi daga azubaidi waye azubaidi yace wa huwa shine muhammad ibn al-walid abul huzail kenan al-himsi yana da hadisi a cikin kutubu sita in ban da tirmidhi ya rushe kata ɗari da arba'in da tara bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan kaga yadda wannan riwaya duka daga makarantar zuhuri in kun fahimta hadisi na farko da muka ji a babun Ibrahim ibn Sa'ad daga Zuhri hadisi na biyu Ma'mar ibn Rashid daga Zuhri a wannan hadisin na uku shi Muhammad ibn al-Walid al-Himsi wanda aka sani da Az-Zubaydi daga Zuhri to kowannen su sai ya faɗi malamin Zuhri daban Ibrahim ibn Sa'ad yace Zuhri yace daga Ubaidullah dan Abdullah Ma'mar yace Zuhri yace daga Atha dan Yazid al-Laythi shi kuma Az-Zubaydi yace Zuhri yace daga Ibn Muhaizir wane ne ibnu muhaizir shine abdullahi ibnu muhaizir al-jumahi to wannan kaga shine kowannen su ya saba wa daya yanzu su uku duka daliban ibnu shahabin kowa ya zo da riwayarsa daban dukka tana tikewa zuwa ga abu sa'id al-khudri annahum sa'alu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama aka ce sun tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama anil azli game da azlu fa qala yace la alaikum alla taf'alu ba sai kun matsawa kanku kun yi azlu ba ما من نسمة كتبها الله في صلب عبد باب باب وتحلتا da Allah ya kaddara za ta fito ta tsatsan wani bawa illa hiya kharijatun ila yawmil qiyamah har kiyama ta tashi Allah ba zai fasa ba sai haka za a ci gaba tafiya wannan sai cewa faqahu Malik ibn Anas shi wannan Muhammad ibn al-Walid al-Himsi az-Zubaydi to ya samu mutaba'a daga liman malik kawo ko ya lahamin mutaba'a babbar mutaba'a ce ba ya kankanuwa ba da aka za ga wannan riwaya ita limamul bukhari ya fita da ita waccan kuwa riwayan ahmad ce da tabarani a cikin musnad shamiyin wannan kuwa ita ce riwayar bukhari da muslim da sauran malami ina fata mun gane wannan shine sai malam ya ci gaba da cewa akhbarana al-Abbas to kafin nan al-Imam Muslim da yado sharhi yake cewa ma'anar wannan la alaikum Allah taf'alu ma'anan shi ma alaikum dararun fi tarki al-azli in ma kun ba azlu ba ku da wani matsala ba ku cutu ba li'anna kullu nafsin qaddara Allah ta'ala khalqaha la budda an yakhluqaha diran da Allah ya nufin halittanta to fa sai ya halicci wannan ran sawa'an sawa'un azaltum am lam amla kun yi azlu ko ba ku yi ba wa ma lam yuqaddir khalqaha wanda kuma Allah bai nufin halittarsa ba la yaqau ba za a samu ba sawa'un daidai wadai da azaltum amla ko kun yi ko ba ku yi ba fala fa'ida ta fi azlikum da haka azlu bai da wata fa'ida fa innahu in kana Allah ta'ala qaddara khalqaha sabaqakumul ma'u idan Allah ya yi nufin ya halitta to ruwan maniyin da za a halitta zai riga yi kai mai kokarin cire al'aurarka dan kada maniyin ya je zuwa ga mahaifa kafin ka ankara digon da zai halicci dan adam din sai sai kubuce maka fala yanfa'u hirsukum fi man'il khalqi kokarin da kuke wai sai kun hana samar da halitta ba zai amfani muku komai ba wannan hadisi yana daga cikin abin da yake tabbatar da cewa lalle shi azalu din bai da wani ƙarfi wajen hana faruwa abu sai in Allah ya ga dama Allah ya sa mu dace to sai mu koma da can sama da malai yake cewa akhbarana al-Abbas ibn Abdul Aziz qala haddathana Abdullah ibn Muhammad ibn Asma qala haddathana Juwayriyah ibn Asma عن مالك بن أنس عن الزهري عن عبد الله بن محيريز شامي عن أبي سعيد الخدري قال أصبنا سبيا أصبنا سبيا فكنا نعزل ثم سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لنا إنكم لتفعلون وإنكم لتفعلون ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة قال أبو عبد الرحمن حديث مالك والزبيدي أولى بالصواب wannan riwayar ita ce wadda ta goyi bayan wacce riwaya ta ainihin wato shi Az-Zubaydi wato Muhammad dan Walid Al-Himsi wadda ta wuce wannan al-Imam nasai ya ya karbo ta daga Al-Abbas ibn Abdul Aziz Al-Ambari Abu fadli ɗaya daga cikin manyan huffazu na hadisi a ƙasar Basra wanda al-Imam Muslim da Al-Arba'a sarwato hadisin sa kuma ya rasu a shekara ta 246 yace haddathana Abdullahi ibn Muhammad ibn Asma malam Abdullahi dan Muhammad dan Asma al-Basri ad-Dabai kenan wanda al-Imam al-Bukhari da Muslim sai riwaya daga gare shi haka Abu Dawud ma ya rusuka ta 231 yana da hadisi kuma anan cikin sunan Nasa'i kamar da muke gani wannan malami shine yace daga haddathana Juwairiya ibn Asma malam Zuwaira dan Asma'u wannan sunan na maza ne a da ana sawa maza suna Juwairiya a yanzu ne watakila sai zama abin magana zuwaira dan asma'u zuwairiya da asma'u da suna ne na maza da mata kamar da kaga ana cewa gambo da hausa a gana ya cewa namiji sunan shi gambo mace ma sunanta gambo haka su ma a larabci sa irin wannan sunaye to amma yau da gobe sunayen sai su takaitu a wani jinsi su bar wani wallahu alam yace an Malik ibn Anas daga Imam Malik Imam Dar al-Hijra rahmatullahi alayhi an az-Zuhri daga malamin sa Muhammad ibn Shihab az-Zuhri an Abdullah ibn Muhayzi Muhayriz Shami daga Abdullah ibn Muhayriz Shami wato mutumin kasar Sham an Abi Sa'id al-Khudri daga Abu Sa'id al-Khudri kala yace asabna sabayin to kaga yanzu su biyu sun yi riwaya sun ce daga Zuhri daga Abdullah ibn Muhayriz sun saba ma waɗancan maliku da shi da wannan ainihin wato abin nan al-yazidi az-zubaydi afwan kaga sune suke sun zama su biyu kenan da haka riwaya ta ƙara ƙarfi akan ta waɗancan an abi sa'id al-khudri qala abu sa'id yake cewa rahmatullahi alaihi wa radiyallahu anhu yace asabna sabyan mun samu bayi fa kunna na'zilu sai muka yi ta musa azulu wannan kissar ta faru ne a lokacin yakin banul mustalik a nan ne shawar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu matarsa Safiya radiyallahu anha thumma sa'alna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an zalika sannan sai muka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama game da haka fa qala lana sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace mana innakum lataf'aluna lallai innakum lataf'aluna wai dama kuna yin wannan abun wa inna kuma taf'aluna dama ashe kuna yi to ku tsaya ku ji ma min nasmatin ka'inatin babu wani rai da Allah yayi nufin samar da ran ila yawmil qiyamati har daga nan zuwa tashin alkiyama illa hiya ka'ina sai ta faru babu wanda yake hana abinda Allah ya nufin halitta ba wanda yake hana shi zuwa duniya qala abu abdurrahman al-imam an-nasa'i da kanshi anan sai yace hadithu malikin والزبيدي أولى بالصواب ولنا الرواية قدابيون مالك دا الزبيدي سوزك في الداتي و da ainihin wato a ce su ne daidai na fata mun gane wannan qala akhbarani harun ibnu abdullah qala haddathana ibnu abi fudaykin an an ad-dhahhak ibnu usman an muhammad ibn yahya ibn habban an ibn muhayzir muhayri an ibn muhayriz annahu sami'a أبا صرمة وأبا سعيد الخدري يقولان أصبنا سبايا في غزوة المستلق مستلق وهي الغزوة التي أصاب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم جويرية فكان منا من يريد أن يتخذ أهلا ومنا من يريد أن يستمتع ويبيع فتراجعنا في العزل فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا عليكم ألا تفعلوا فإن الله قد قدر من هو أولى من هو خالق إلى يوم القيامة وأن رواية كما لقى هارون ابن عبد الله ابن مروان البغدادي البزاز كنان babban malami cikin malaman hadisi yana da hadisi a cikin muslim da al'arba'a ya rasu shekara ta 400 amin 243 shi kuma ya ce daga ibnu abi fudaik wato muhammad ibnu ismail ibnu abi fudaik wanda shi kuma rasuwarsa shekara ta 200 daidai bayan hijira yana da hadisi a cikin dukkanin kutubu sitta shi kuma ya ce daga bahak ibnu usman daga muhammad ibnu yahya ibnu habban ibn munkid kenan almazini wani babban malamin fiqh ne ana mashi alkunya da Abu Abdullah rasuwarsa shi kuma shekara ta 121 bayan hijira daga an an muhairiz daga Abdullahi dan muhairiz din can dai aljumahi daga har ila yau shi ma yanzu wannan mutaba'a ta zo ainihin wato daga wannan Muhammad ibn Yahya ibn Habban shi ma yace daga muhairiz an samu yanzu shahidi kenan ta hanyar shi da haƙ ibn Usman annahu sami'a sirma ya ji sirma aba sirma amin kai aba sirma wa aba sa'id al-khudri abu sirma al-ansari al-mazini kenan wani mawaki ne cikin sahabbai kuma babbar dare ne ya je yakin badar radiyallahu anhu to da shi da abu sa'id al-khudri su ne aka ji suna cewa asabna sabaya mun samu bararrun mun samu bayi fi ghazwatil mustaliq a ghazwatu banil mustaliq wa hiya al ghazwatu allati asaba fiha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama juwairiya a wannan yaki ne ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya samu ainihin juwairiya ta fada hannunsa a matsayin baiwa ya yanta ta ya aure ta radiyallahu anha wa salawatullahi wa salamuhu ala zawjiha rasulina sallallahu alaihi wasallama fakana sai ce sai muka kasance minna a cikinmu man yuridu an yattakhidha ahla akwai wanda yayi nufin ya maida wannan baiwa ta zama mata gare shi wa minna man yuridu an yastamti'a akwai wanda yake so kuma dai ya dan ji dadi ta kwana biyu wa yabi'a sannan ya siyar fataraja'ana fil azli to sai muka ta tattaunawa akan to ya zami musu ma musu azlu wanda suke so su siyar din nan suka fara wannan tare suna nan fa zakarna zalika li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai muka ambaci hakan ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai annabi yace la alaikum alla taf'alu ba ku da ba Allah ta'azlu ba ku da bukatar sai kun yi azlu fa inna Allah qad qaddara man huwa khaliqun Allah ya kaddarta mutanen da zai halitta ila yawmil qiyamati hatta shin alqiyama ba ku da bukatar sai kun yi haka in muka lura wacce riwaya da ta gabata ta Malik tana nuna zuwa ga hatsi da suka yi azlu din to daga nan ne malamai suka ce babu laifi ga mutum ya aikata wani abin da yake tunanin daidai ne ko yake ba kan shi shawara ko ijtihadi ko fatawa ya aikata daga baya kuma sai nemi fatawar malami dan jin ƙarin bayani ko dan gyarawa kaga sai da suka aikata sannan suka suka yi tambaya to babu laifi a cikin abubuwa na mu'amalat dan mutum yayi haka ba ba ba, ba laifi bane aslan duk da yake fara tambayan shi ne aula قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن قزعة عن أبي سعيد قال ذكر العزل عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال لما يفعل أحدكم ذلك ولما ولم يقل ولما يقل فلا ولم يقل فلا يفعل أحدكم ذلك فليست nafsun makhluqatun illa Allahu khaliquha yace ga wata riwaya har ila yau ta hanyar Muhammad ibn Abdullah ibn Yazida daga Sufyan daga Ibn Abi Najih wato Abdullah dan Abu Najih al-Makki kenan wacce Sufyan huwa ibn Uyayna wannan wani maula faqif ne ya rushe katar 31 shi Ibn Abi Najih daga Mujahid huwa ibn Jabr daga Qaz'a huwa ibn Yahya wa yuqalu ibn al-Aswad ana bi sa'idin al-khudri radiyallahu anhu sahabi abu sa'idin yake cewa yace zikira qala yace zikira al'azlu inda rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam an ambaci azlu gaba ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam fa qala sai annabi yace lima yaf'alu ahadukum zalika me yasa ɗayan ku yake yin wannan abu walam yaqul bai ce fala yaf'al ahadukum zalika kar ku aikata ba falaysat nafsun makhluqatun annabi ya ci gaba da cewa babu wani rai da Allah ya yi nufin halitta illallahu khaliquha face sai Allah ya halicci wannan ran kuna so ko ba ku so wannan ita ce riwayar da ke cikin kitabut tauhid na Imam al-A'imma Ibn Khuzaima rahmatullahi alayhi qala akhbarana Muhammad ibn al-Musanna qala haddathana Umar wa huwa ibn Abi Khalifa qala haddathana Muhammad ibn Amr an Abi Salama an Abi Hurairah قال سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شما يساكي كاو وادي إلى يو يشي تهنير أينهم واتو أبو سلمة دان عبد الرحمن إزوا أبو هريرة رضي الله عنه يشي أن تنبي من زن الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن العزل جمد أزلو فقيل أكت يا رسول الله يا من زن الله صلى الله عليه وسلم إن اليهود تزعم أنها الموؤودة الصغرى Yahudawa suna cewa ai shi azlu shine karamin kisan ƴaƴa. Faqala sai Annabi sallallahu alaihi wasallama yace kadhabati yahudu ba gaskiya Yahudawa suka faɗa ba sun yi kuskure ba haka abin yake ba. Qala akhbarana Muhammad ibn Bashar Bundar kenan qala dasana Muhammadun wato Muhammad ibn Jafar Gundar kenan qala dasana Shu'ba Shu'ba Abul Bistam Shu'ba ibn al-Hajjaj babban malami عن أمر ابن دينار عن جابر بن عبد الله قال كنا نفعله على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جابر يتي من كسن شي من أين أزلو أزامن من زن الله صلى الله عليه وسلم يعني العزل يعني دفن أزلو قلت لأمر سينتي وأمر دن دينار نشو أبايكينا أنت سمعته من جابر نتي كي جابر إيجاوا وانا مغانا قال لا yace a ba ne ya gaya mu ba amare na ji an ce ya faɗa ne wanda tace riwaya da ke cikin wato littafin Abdurrazzaq As-Sanani al-Musannaf kenan kuma isnadin ta kamar da ake gani isnadi ne sahihi wallahu alam to shi sa kamar da muka ambata darasin da ya wuce duba zuwa ga waɗannan hadisai ratatar ga sanan da suke nuni zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam shi dai ba ya encouraging bane bai encouraging ayi ba sannan kuma bai hana ba bai disputing yace kada wanda ya sake ba to da haka sai malamai Uh, suka suka ƙaru juna da fahimta suka ƙaru juna sani wajen tantance to yanzu za a ce halas ne mutlaki ko ko makruhi ne ko khilaful aulani uh, abin da yafi dacewa da inda dallan suka karanta shine a ce khilaful aula wato ba shine asalin abin da ya dace ba amma ya halasta idan mutum yana so yana iya yi uh, don haka zaka ga Imam Malik ya ambata cikin muwadda daga Sa'ad da Abi Waqqas da Abu Ayyub al-Ansari da Zaid dan Sabit da kaman Ibn Abbas cewa duk sun kasance suna aikata kamar da muka ji daga Ibn Abbas a darasin da ya gabata haka Ibn Mundir a cikin tafin shi na Ijma'i ya kakkawo daga sirrin Sayyidina Ali irin su Khabbab dan Arat da shi Jabir din da wanda yace muka ji yace suna yi da wasu malamai cikin tabi'ai irin Sayyid dan Musayyib irin Tawus shi ma maliku ya bada fatawa da ainihin wato halassi din haka malaman ƙasar kufa wato malaman mazabin al'imamu abu hanifa haka shafi'i da sauran malamai an kuma samu wasu malamai da suka kyamata daga cikinsu akwai cikin sabai akwai sayyidina abubakar siddiq akwai umar wanda daga baya an mishi bayani mun ji a baya sayyidina ali ya mishi wani bayani ya kuma gamsu ko ya fahimci abin nan haka na ibnu mas'udin da sayyidina abubakar dan umar su ma suna cikin masu kyamatarwa to wannan dai hadisin na Jabiru da wancan da aka ji a baya irin na Abu Sa'id al-Khudri duk suna nuna Abu Sa'id Jabiru din nan yana nuni zuwa ga mutlaqin halacci wadancan hadisan kuma kaga za ga suna nuni zuwa ga khilaful aula ne cewa ba sai kun yi ba ba shine abin da yafi dacewa ayi ba musamman tunda malaman suka ce tana yana iya yiwuwa akwai ya zama akwai wani nau'i na cutarwa ga ita matar kuma kamar kokarin shiga gaban Allah ne da ganin kamar Allah zai maka abin da baka so al-Imam tahawi a cikin littafin shi wato sharhu mushkil al-athar da ma'anil asar duka a wurare din ya tattauna akan matsalar ya kawo maganganu daban-daban da sauransu Allah ubangiji saka musu alkhairi to malamai kuma suka sake wani sabani akan azlu ga matar aure da masu ba sa yi laraba ba sa yi ma mata aure mun ji cewa baiwa sukewa to baiwa da ta yi aure fa baiwa wani wanda wani ya aura wasu suka ce sai da izinin mai gidanta sannan za a yi mata azulu ma'ana sai da izinin wanda shine mai gidanta ba mijin ba sannan za a yi mata azulu wadda kuma take ya kamar yadda maluku ya faɗa da shafi'i da jamhur malamai suka ce innahu la ya'zilu anil hurrati illa bi ibniha miji bai halasta ya mamace ɗaya azulu sai ya nemi yaddarta fa in mana'at in ta ce bata yadda ba to lam ya azilha zawjuha mijinta ba zai mata azulu ba sai da yadda ta sai tayi sai an nemi consent dinta idan ya ce amma idan baiwar shi ce to ba sai da consent dinta ba idan baiwar wani ne amma ya aure ta to sai da consent din mai gidanta wallahu alam wato mai gidanta mamallakin ta kenan ba mai gida miji ba Allah ta'ala alam to sai malai ci gaba da cewa qala akhbarana muhammad ibn mansurin قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن جابر قال كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقران ينزل mun kasance muna yin azulu wannan ta hanyar wato abin nan kenan Mansur ibn Muhammad ibn Mansur al-Khuzai al-Makki daga Sufyan huwa ibn Uyayna daga Amru wato dan dinar kenan daga Ata ibn Abi Rabahin daga Jabir dan Abdullah radiyallahu anhuma قال جابر يتي كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقران ينزل mun kasance muna yin azulu a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma alqur'ani yana sauka wannan tace riwaya ibnu majah da abu awana a cikin musnadin sa imam al-hafiz ibnu hajar Allah ya kara masa rahama ya ya yi magana akan wannan wajen cewa irin wannan magana da sabai suke cewa kunna naf'alu kaza yace da mu yana da hukuncin arraf idan sun danganta shi da zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to akwai wata riwaya wadda ainihin wato take cikin bukhari da muslim daga sayyidina abdullahi dan umar da yake cewa mun kasance kunna na tikil kalamu walin bisata ila nisa'ina haibatan an yanzila fina shay'un ala ahdir nabi sallallahu alaihi wasallam mun kasance sanda nabi yake raye muna baya baya da sakin jiki da faɗan maganganu ga matanmu saboda kwarjinin kada a saukar da wata doka da ta mana wahala a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam falamma mata nabi sallallahu alaihi wasallam takallamna wan basatna da nabiyar rasu muka san babu hanyar da za a sake wahayi sai muka dinga faɗan magana da muka ga ya dace mu faɗa wan basatna ko muka saki jiki wannan ya cikin bukhari da muslim to da gaskiya ko wannan matsala ta ainihin wato azalu din sun kasance suna yi ba a hana su ba a wata riwayar ta Abu Zubair an Jabir yace wani mutum ya zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ina da wata baiwa ya manzo Allah kuma ina zuwa wurinta amma ba na son ta dauki ciki sai annabi ya ce mishi azil anha in shi ta in kana so kai mata azulu mana fa innahu sayatiha ma quddira laha yace amma fa ka sani fa ko kai din fa abinda Allah ya rubuta mata fa sai ya zo aka ce falabisar rajulu thumma atahu faqala innal jariyata qad habilat bayan kwana biyu kuma sun zai ce wallahi ya rasulullah matan nan fa ta yi ta haihu fa ta dauki ciki amin sai annabi ya ce mishi ai qad akhbartuka ina baka labari wannan yana cikin abin nan sai muslim wannan kissa ta faru ne ta hanyar wato ibnu yana din can shike ba da labari shi ya ruwaito al-imam Ahmad ma ya ruwaito ta haka ibnu abi sheba da isnadi wanda yake ala shartu shaykhain wallahu ta'ala alam to dan haka shi wannan wannan abu na zubar da maniyi a wajen farji dan kada a dauki ciki wannan shine maganganun da malamai suka yi akan sa arrajuhu za a ce dai jaizi ne amma ba shine asalin abin da aka so ba me yasa aka ce jaizi ne saboda an yi tun a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba hana ba me yasa aka ce ba shi aka so ba saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ba shine abin da yafi ba wannan bai hana ainihin wato samun ɗaɗin idan Allah ya nufi kuma malamai suka sha sharaɗin cewa in mata aure ce sai da izininta sai da yaddarta idan baiwa ce ba sai da izininta ba tunda baiwa ce ba ta da irin wannan alfarma ta mata aure idan baiwa ce amma kuma wanda ke zane da ita ba shine mijinta ba baiwa wani ne wato wani kuma ya aurawa da wani to nan ma sai an ji ta bakin mai gidanta saboda shi ke da waliki a kanta wannan shine kulasa na abin da malamai suka faɗa game da sha'anin azlu din nan sai mu karanta hadisi na gaba da yace kala akhbarana Humayd ibn Mas'ada wato ibn Mubarak kenan Al-Bahili ya rusu ka ta 244 ya da hadisi a cikin Muslim da Al-Kutub al-Arba'a yace an Bishr ibn Mufaddal kenan ibn Lahiq daga cikin rijalu al-sitta yana ya rusu ka ta 187 shi kuma ya ce an ibn sirin daga muhammad ibn sirin babban malami an abdurrahman ibn bishir al-ansari wato abdurrahman ibn bishir ibn al-hakam mai hadisi a cikin bukhari da muslim da abu da ibn maja da ya ce kada ya ce raddal haditha hatta raddahu ila abi sa'id oke na ya tsallake can ko kala daga bishir ya ce haddasa na ibn aunin wato wato abin nan abdullahi ibn aun ibn artaban المزني كنان عن ابن سيرين عن عبد الرحمن ابن بشر الأنصاري قال يتي رد الحديث حتى رده إلى أبي سعيد الخدري يا كيد حديث يا ميد حديث إزوا أبو سعيد قال يتي ذكر ذلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو سعيد يتي أن أنبتا الأمر أزلو gaba ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai annabi yace wa ma zalikum me kenan kuke yi qalu suka ce ar-rajulu takunu lahul mar'atu ya rasulullah mutum ne yana da mace faturdi'u lahu sai zama tana shayar da ɗansa fa yusibu minha sai zo ya take ta wa yakrahu an tahmila minhu amma fa baya so ta yi ciki wa takunu lahul jariya ko mutum ne yana da baiwa fa yusibu minha sai zo yana kwanciya da ita wa yakrahu an tahmila minhu amma baya so ta yi ciki qala sai annabi ya ce sai jabir ya ce faƙala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fala alaikum Allah taf'alu kar ku bata kanku lokaci akan yin azul din nan fa innaha fa innama huwa alqadru shi daukan ciki ko rashin daukan shi yin Allah ne kaddara Allah ce khalafahu ibrahimu an-nakhai ibrahimu an-nakhai ya saba masa wannan riwaya al-imam muslim ya ruwaito ta da da baihaqi da da ainihin wato wasun su sun ruwaito wannan hadisi yana cikin hadisan da da muka ji wasu ma'anoninsa a baya qala akhbarana ahmad ibn sulaimana qala hadathana yazid qala akhbarana abdullah ibn aun an an ibrahim an-nakhai kaji riwayat ta ibrahim an-nakhai din shi kuma yace an abdurrahman ibn bishr qala zakaru indahu al-azla fa qala inna ma huwa al-qadru sun ambace azlu a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ai daukan ciki ko rashin daukar sayin Allah ne إن الله قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن سعيد ابن حسان المخزومي عن عروة بن عياض عن جابر بن عبد الله قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ونمتن يذوق من زال الله صلى الله عليه وسلم يتي إن يتي فقال يتي إن لي جارية نادى وتبيوى وأنا أعزل عنها إنا متى أزل فقال سيد النبي يتي صلى الله عليه وسلم amma inna zaka la yamna'u shay'an aradallah ce amma dai fa ka san wannan azulun da kake wannan dabarar da kake yi ba ta hana faruwar wani abu da Allah ya hana thumma atan nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qala sannan yabo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ash'arta anna tilka aljariyata qad hamalat ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ka san cewa matan nan tawa bai wannan tawa ta dauki ciki kuwa فقال سيدنا صلى الله عليه وسلم أنا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه في الآخرة يتي تأي نيمن زن الله ني إن جماعيكي صلى الله عليه وسلم الله يكارا مشي أمن شيرت أو كاكا درجة تندى من قام وانا بابن كما كراتين يضع قرار اللوكتي ina gaba da mu dakata a nan dan abin da aka samu Allah ya sa mashi albarka wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته